المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da muke da karatunmu a cikin littafin irshadu ulil basairi wal albabi linelil fikihi bi aqrabi turuqi wa aysaril asbabi na shekul allama abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar gra a garin azare karamar hukumar katagum jihar bauchi nigeria yau muna yammaci na goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal hijira alif da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ko da takwas bakwai ga watan Satumba miladiya shekara uku, za mu tashi akan tambaya ta goma sha biyar a babin tsarki su'alun idza jazat tayammumu lil adami aw ad-darari hal hukmuhu hukmu taharati al-ma'i fi kulli shay'in am la tambayar tana cewa idan jazat tayammumu idan taimama ta halatta wa mutum lil'adami saboda rashi rashin mai ruwa awi dorari ko saboda cutuwa kamar mai jinya rashin lafiya waɗannan dama su ne uzurorin da suke sa a yi taimama guda biyu a shari'a ko dai rashin ruwa ko a dunkula ka ce abdarar cutuwa za ta samu mutum wadda sababinta shine jinya to idan taimama ta halatta saboda samuwar sabubba sababinta daga cikin sabubban nan guda biyu hal hukmuhu hukmu taharatil ma'i shin hukuncin taimamar a wannan lokacin da ta halattan shine hukuncin tsarkin ruwa fi kulli shay'in a komai da komai amla ko ko ba haka ba malam ya kawo wannan tambayar dan ya shiga da mu cikin mas'alar quyud da shurut da musamman malamin mazhaba sukan kawo dangane da abin da ya shafi taimama ana bambanta ta da alwala da koyo da shurut to shin waɗannan koyo da shurut da ake bambanta taimama da alwala da su shin suna da mahalli suna da wata madogara ko ko menene hakikanin al'amari taimama takan zama gurbin alwala cif-cif ko gurbin wanka cif-cif ko ku dai taimama tana bambanta da wanka da alwala aljawabu amsa haiku jazar tayammumu li'udrihi shar'i malam ya ce lokacin da taimama take halatta duk lokacin da taimama ta halatta da uzurinta na shari'a wa huwa shi uzurin shi ne adamuhu rashin samun ruwan au khawfuhu bi isti'malihi darar ko kuma jinsa tsoron cutuwa da amfani da ruwan fa inna tayammuma to lallai taimama a wannan halin ya nubu manaba taharatil ma'i tana maye gurbin tsarkin ruwa fi kulli shay'in a komai da komai ala sahihi malam yace bisa ingantaccen zance wa huwa zahirun nusus malam yace kuma shine zahirin dalilai da suka zo suke magana akan ai taimama wa huwa ihdar riwayataini anil imami ahmad kuma riwaya ce daya daga cikin riwayoyi guda biyu da aka samu daga imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala fa'ala hadha mala yace to akan wannan fahimtar ce la yushtaratu lahu dukhulul waqti ba za a sharɗanta wa taimama sharɗin shigar lokaci ba ba ku manta ba mun yi wannan a malikiya ba a taimama sai in lokacin sallah ya shiga to idan za ta maye gurbin alwala a komai da komai to matsayinta matsayin alwala ne na haka zancen sai lokacin sallah ya shiga a yi ta ba ta taso ba amma kar a manta cewa idan fa sababinta ya tsaya in sababinta ya tsaya wa mutum to yanda zai yi alwala haka zai yi ta ba da sharaɗin shigar lokaci ba da haka ba a sharɗanta shigar lokaci wala ya butulu bi khurujihi kuma ba ta ɓaci da fitan lokaci bal bi mubtilati tahara mala yace a'a kawai sai dai da abubuwan da suke ɓata tsarki yadda suke ɓata alwala ka suke ɓata taimama amma banda a ce fitan lokaci yana ɓata taimama ko idar da ibada ya bata ta kamar yadda yake a malikiya idan kai taimama don sallar magaribar nan da kai sallar magaribar ka sallame eh za ka iya nafilarta idan dama ka yi niyyar in kai magaribar za ka yi nafilar amma da zaran ka gama abin da kai taimama domin sa to ta yi ƙasaya haka ne muka karanta a malikiya to shine malam ya ce a'a ba sharaɗi ba ne cewa sai lokaci ya shiga sannan a taimama sannan kuma taimama ba ta ɓaci da fitan lokaci a ce lokacin sallar ya fita ka yi sallar lokacinta ya fita to shi ke taimama ma ita ma ta karye da haka kawai ita ma tana ɓaci ne da ɓacin da abin da yake ɓata sarki an gane ko mala yace walau tayammama lin nafli da a ce mutum zai yi taimama don yin sallar nafila istabahal farda to ya halatta yayi farilla kama yastabihu fi taharatil ma'i kamar yadda yake halatta wa kansa yin farilla a tsarkin ruwa an gane yawa da mutum zai yi taimama don yin nafila kaddara alwala ce sai kai alwala don yin taimam a don yin sallar walaha da hantsi daidai karfe sha ɗaya haka sai kai alwala sai kai walaha da kai walahan nan ka ci gaba da hidimominka har aka kira a zahar ba kai bawali ba ba kai rihi ba alwalakan nan ba ta karye ba shin ka iya tafiya masallaci da wannan alwalar ta walaha kai sallah a zahar babu saɓani tsakanin malamai cewa za ka iya alwala alwala ce ba bambanci tsakanin ta nafila da ta farilla amma in taimama ce ra'ayin jamhurin malamai haka yake a malikiya haka yake mashhuri a hambaliya haka yake a shafi'iya ra'ayin jamhurin malamai shine idan mutum ya yi taimama don sallar nafila to ba hali ya yi sallar farilla da wannan taimamar ƙaddara wannan walahar da taimama ya yi ta to ba hali ya ya aje wannan taimamar zuwa sallar azahar sai ya azahar da ita a malikiya kama wato ba a yin taimama ma don sallar nafila wannan shi ya fi shahara jana'iza ma sai ta ayyana amma za ka yi walaha sai ka yi taimama a tun da dai ruwan ba zai samu ba to ka haƙura da yin walahar to wannan karatun kuma yana gwada mana cewa taimama alwala ce dukkan wanda sababin taimama ya tsayu masa to taimama a wajensa alwala ce ba su da bambanci don haka dukkan wanda ya taimama don yin sallan nafila istabahal farda to ya halatta wa kansa farilla da taimama kama yastabihu fi taharatil ma'i kamar yadda tsarkinsa na ruwa da zai yi saboda nafila yake halatta masa ya yi sallar farilla da shi wazalika malam ya ce hakan kuwa ya faru ne saboda annal badala ya komu makamal mubdal badali yana tsayawa ne a gurbin wato mubdal wa ya suddu masaddahu kuma yana toshe kafassa badali shine madadi mubdal shine abinda aka maye gurbinsa mai maye gurbin shine badal almubdal abinda aka maye gurbinsa don haka tsakanin taimama da alwala akwai badal akwai mubdal wanne ne badal na'am badal taimama mubdal alwala badal shine madadin mubdal abin da aka canza kaga shine alwala kenan don haka badal taimama mubdal alwala don haka albadalu ya kumu makamal mubdal wannan ka'ida ce ka'ida ce fikihiyya mun karanta ta a cikin alkawa'id wal usulul jami'a wal furuq wa taqasimul badi'atu nafi'a littafin mu da ya gabata al badal yaqumu maqamal mubdal wa yasuddu masaddahu badal yana tsayawa gurbin mubdal kuma yana toshe abin da mubdal yake toshe yana amfanin da mubdal badal yana amfanin da mubdal yake kawai wannan ita ce ka'ida ka'ida ce ta fiqhu karbabbiya wannan ibn rajab ya kawo ta cikin kitabul qawaid nasa ka'ida ta ɗari da arba'in da uku ɗari da arba'in da uku albadal ya kuma makamal mubdal wa ya suddu masaddahu illa ma dalla dalilun ala khuruji sai dai idan dalili ne ya nuna fitarsa daga wani hukunci na mubdal idan wani dalili ya zo ya bambanta badal da mubdal a wani wuri to sai a yi riko da wannan bambanci an hadal asal wato fitarsa daga wannan asalin illa ma dalla dalilun al khurujihi an hadal asal sai dai idan dalili ne ya nuna fitar wannan badal din daga wannan asalin amma in ba wani dalili ne ya zo da da wani hukunci daban ba ga badali to asali shine badal ya kuma makamal mubdal walam yarid mala yace kuma ba dalilin da ya zo ya canza taimama daga hukuncin alwala wal mashhuru min al mazhab malam yace abin da ya fi shahara a mazhabar hambaliya annahu misluhu fi aksaril ashiya cewa taimama daidai take da alwala irin alwala ce fi aksaril ashiya a cikin mafi yawan abubuwa fa yustabahu bihi ma yustabahu bi taharatil ma'i don haka ana samun dama da taimama irin abin da ake samun dama da tsarkin ruwa min salatin kama daga sallah wa gairiha da waninta walakin sai dai a mazhaba yukhalifu taharatal ma'i fi umurin taimama tana saba wa tsarkin ruwa a cikin wasu al'amura minha daga cikinsu annahu yushtaratu lahu dukhulul waqti an shartanta shigan lokaci ba a taimama sai idan lokacin bukatarta ya shiga an gane ko wa annahu yabtulu bi khurujil waqti kuma yana ɓaci taimama tana ɓaci bi khurujil waqti da fitan lokaci mutlakan sake ba kaidi ko an samu ko sababin ya kau ko sababin bai kau ba e ko ta karye da wani abin da yake karye alwala ko kuwa a fitan lokaci sake ba kaidi yana kawo ƙarshen taimama ga wanda ya yi ta wato kamar a wannan matsalar tana da wajahi mai ƙarfi a wajen malamin fiko kawai dai shi dai addini wato ba ka gina hukunci sai da dalili amma tana da wajahi taimaman nan aka ce sai ka rasa ruwa sannan ka yi ta lokacin sallan nan bai yi ba sannan in yayin ma kana da lokaci mai nisa a cikinsa ina ka san ba za ka samu ba har ka yi wa kanka hukuncin ka rasa tun ba ta waje ba a kanka ba an gane don haka kamar sakaci ne malamin fiƙi suna ganin sakaci ne kawai tun baka jira ma lokacin ya yi sallar ma ta waje ba a kanka ba har ka yanke hukuncin ba za ka samu ruwa ba sai kawai ka buga taimama ya kamata ka jira ta waje ba a kanka ka tashi yinta ya zama ya tabbata ka rasa ruwa har lokacin da ka tashi yinta to sai kai taimama wannan ba kai sakaci ba to idan kuma mun yi la'akari da wannan to dole mu la'akari da ƙarshen lokacin ma idan dai har za mu hana ka yin taimama lokacin bukatar ta bai yi ba to haka in lokacin bukatar ta ya wuce dole mu ce ba za ta maka amfani ba don baka san ba nan gaba in za ka yi amfani da itan za ka samu ruwan ko ba za ka samu ba da haka next kuma du sai ka sake shiga wannan bukatar sannan ka sake yin ta an fahimta wannan shine mahangar malaman fikihu wadda malam zai zo ya kawo nan gaba suna ginawa akan ka'idar azzaruwa ta tuƙaddaru bi kadari in larura ta faru to ana biyar da ita ne gwargwadon yadda ta faru ba a faɗaɗa larura to amma idan aka ci ta fiskar dalili yanzu ina bukatan na yi alwala na rasa ruwa ko ina bukatar na yi sallah ta nafila na rasa ruwa ko kuwa ba zai yiwu ba zan iya amfani da ruwan ba shin tun da dai yanzu babu ruwa tare da ni kuma na bukaci na alwala ko kuma ba zan iya amfani da ruwa ba kuma na bukaci na alwala shin sababin yin taimama ya same ni eh ya same ni sai na yi taimaman nan kaddara rashin lafiya ne to abin da karatun yake nuna mana shine yanzu ne zai hana yadda mutum zai bugi kirji da hantsi ko da rana ya bigi ko da daddare ya bugi kirji ya alwala ya nafila me zai hana wanda ya rasa ruwa ko wanda ba zai iya amfani da ruwa ba a kowane lokaci ya bai kirji shi ma ya taimama ya yi ibada me ya hana babu tunda an gina yin taimaman nan ne akan rashin ruwa da kuma cutuwa to wanda wannan sababin ya same shi me zai hana a matsayinsa na musulmi a duk lokacin da ya bukaci ya yi ibadarsa ya buga ƙasa ya yi ibadarsa babu dalilin da ya hana shi to idan kuma ya yi ya samu tsarki na yin wannan ibadar matuƙar abin da yake karya alwala bai same shi ba wani dalili ne yake wannan taimama ta karye babu to shine abin da malai yake so ya maida mu kansa wa in kana wajahin malaman fiqh wajahi ne mai karfi amma tunda babu dalili dole a koma kan asali dole a koma kan asali saboda shi wannan addinin tunda an gina shi ne akan sauki da saukakewa to dole komawa zuwa ga tushensa a nan ne za a cimma wannan manufar ta addini ta sauki da saukakewa idan aka biye wa kakale-kakale da waɗansu nazarce-nazarce da tare-tare to za a shiga cikin abin da addinin kuma yake yaƙi da shi shine matsawa matsawa da kuma tsanantawa da haka komawa ga asali shine taimama matsayinta ɗaya da alwala sai malam yake cewa walakin a mazhaba yukhalifu taharatal ma'i fi umurin منها أنه يشرط له دخول الوقت وأنه يبطل بخروج الوقت مطلقا وأنه لو تيمم للنفل كما دا زي تيمم دون نافلة لم يستبح الفرض a mazhaba ba zai samu damar yin farilla ba in yi taimama don yin walaha to ba zai samu damar yin azahar da ita ba wa annahu la yastabihu bihi illa ma nawahu kuma a mazhaba ba zai samu damar yi da wannan taimamar ba illa ma nawahu sai abin da ya niyyar sa a taimamar idan yayi niyyar nafila ne to iya nafila za ta masa idan ya yi niyyar a ɗawafi ne iya ɗawafi za ta mar ya yi niyyar ɗaukan alkur'ani ya karanta ne iya abin da za ta masa kenan ya yi niyyar sallar jana'iza ne iya abin da za ta masa kenan ma na wahu au kana mislahu ko kuma abin da zai ɗora a kai ya zama irin wancan ɗin ne ya yi taimama don jana'iza ana gama wannan sai ga wata to za ta mar kana mislahu e audunahu ko ƙasa da shi ƙasa da shi ya yi taimama don sallar farilla in ya iya ya iya nafila ai ƙasa take da sallar farilla la a'la minhu amma banda sama da shi baya taimama don nafila kuma sai ya sallafa ralla a a ina amma zai iya taimawa dan nafila ya yi nafila ya ƙara wata nafilar e zai iya dan farilla ya yi nafila da ita amma ba zai iya dan nafila ya farilla ba ba zai haura ba ba za ta mar ba wato wai kwalitinta kapasitinta an gane ko lodin da ke kanta watts ɗinta ba za su ɗauki wato farali ba to abin da malaki so kai mu zuwa gare shi ne ka lalubu a iya saninka da me aka dogara ake wannan shirda ina aka samu wahtajju ala haza mala yace duk wannan sai suka masa hujja bi annaha taharatu tsirarin cewa ai taimama tsarkin matsi ne fatuqaddaru bi qadaril hajati don haka ana ana ana kaddara ta ne da gwargwadon bukata eh duk lokacin da matsi zai sa a yi abu a shari'a to ana kula da shi ne gwargwadon bukata shi ne addaruwatul tuqaddaru bi qadariha a qadar fiqh gwargwadon bukata to shin mu dawo mu tambayi kanmu shin taimama tunda mun yadda cewa matsi ke sa a taimama haka ne ba wai malam yana musu ba ne matsi ke sa a taimama yawa to idan matsi ke sa a taimama to kenan wannan ka'idar ba ta aiki a taimama abdaro to kaddaru bi kadariha kenan ba a la'akari da wannan ka'ida a taimama za a ce ma ana la'akari ana la'akari da to ta yaya shi ne e ta yadda ba za ka yi taimama da sunan karasa ruwa ba har sai in ya tabbata karasa da amma in ya riga ya tabbata ka rasa ka yi taimama to ita taimamar kuma ba za a bi ta kuma a dinga mata bita da kullu ba ba za ka yi taimama don kana da jinya ba har sai ya tabbata cewa ruwan zai cutar da kai ba wai kawai don baka lafiya ne zai kai taimama ba ko kuma kawai don kai kana jin sanyi kawai ba za ka yi wanka da ruwan sanyi ba sai kai taimama ba ba cutar da kai zai yi ba ba tayar maka jinya zai yi ba ba hana ka warkewa zai yi ba komai ba kawai dai kai kawai kai kawai ba ka tsa sai a ce maka ba haka ba haka ba haka larura take ba shira da haka ta wannan fiskan ne kulawa da bukatar ke tasowa amma in dai har larurar ta tsaya an riga an yi ta to yanzu aikinta aikin alwala ne idan an shiga cikin ayyukanta kuma an yi daddatse an daddatse to wannan ba a zarurtu kadar bai kadai ha bane kawai mashakka ce aka kawo eh yanzu kawai zai a ce yanzu a taisiru jalabal mashakka neman sauki ya jawo wahala eh neman sauki ya jawo wahala malam yace wahtajju suka kafa hujja ala anna wahtajju ala hadha so kafa hujja akan wannan sharuɗan ko ƙaidodin nasu bi annaha taharatu tirarin da cewa ai taimama tsarkin matsi ne fa tuqaddaru bi qadari alhajati don haka za a kaddara ta ne da gwargwadon bukata yace wa hadha listidlalu da'ifun wannan dalilin kuma dalili ne mai matukar rauni wa huwa manqudun aidan kuma wato warwararre ne warwararre ne kuma bugu da ƙari bayan raunin nasa ma a warware yake an gane ko to me yasa mala yace a warware yake ah shine an ce falam ta jidu ma an fatayammamu wa ya raba ba da ya raba tsakanin su falam ta jidu ma an fatayammamu to yanzu kai tayammamta kuma an zo an ce banda kaza fa banda kaza banda kaza banda kaza Allah kuma yana cewa yuridullahu bikumul yusra yana neman ku da sauki ne an baka sauki kuma an bi cikin saukin gaba ɗaya an ka kwamace ma ka haƙura ka walar amma da'afuhu ma yace amma ta ta bangaren rauninsa fali anna hadhihi at-taharatu mala yace saboda wannan tsarkin inda wujudi shartiha al-mubih lokacin da aka samu sharaɗinta mai halatta ayyuka wannan tsarkin wanne kenan na taimama lokacin da aka samu sharaɗinta da ya halatta a yi ta taharatun kamilatun tsarki ne cikakke kama sammaha Allah ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kira ta lamma zakarar taharata bilma'i summa bitayammu yayin da Allah ya ambaci tsarki da ruwa sannan ya ambaci tsarki da taimama sai ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min harajin sai Allah ya ce Allah baya son ya dora muku wahala ne walakin yuridu li yutahhirakum sai dai yana so ne ya tsarkake ku kaga an ambaci tsarkin ruwa ne aka ambaci tsarkin ƙasa sai kuma aka ce li yutahhirakum kenan na ruwa tsahara ne na ƙasa tsahara ne sun haɗu a tsahara a sunan tsahara Allah ya ambace su shine haka Allah ya ambaci taimama tsahara to me ya bambanta ta da alwalar da dalili abu sannan warwarar da malam ya ambata an kunkula cikin ayar da Allah ya ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaikum min harajin da alwala da taimama wanne ya fi wahala ba ko shakka alwala ta fi wahala ai abin da zai nuna muku ma alwala ta fi wahala shine dalilin da zai sa a yi taimama alama ce ta wahalar alwala ita sai an samu ruwa ƙasa ku da wuya a ce maka sai an samu ƙasa ita sai an samu ruwa alama ce ta wahala sannan kuma sai da lafiyar amfani da ruwa da haka idan ka kwatanta alwala da taimama ta fiskar wahala za ka ce alwala ta ɗara taimama wahala wa in kana ita ma ba wani wahala a cikinta amma dai in ka kwatanta ta da taimama ta fi taimama wahala na haka da ya zama ba za ta yiwu ba sai aka sauko ƙasa warwas aka yi mata arha aka ce ka dafa hannayenka biyu masu albarka a ƙasa ka hure ko ka kaɗe sai ka shafa fiskarka sai ka shafa hannunka zuwa wuyan hannu gaba ɗaya mai alwala kafin ya kurkura baki da shakar hanci ya je fiska ma ka gama taimama kan je gama kurkura baki ukun nan ka gama taimama haka ne to kaga arhar aka nufa kawai bonanza aka yi to idan aka shiga cikin bonanzar kuma aka zo da waɗansu dokoki to ƙarshe za a zo da abin da Allah maɗaukakin sarki wato abin da ya guje muku kenan wahalar sai kuma kuka shiga ciki mala ya ce falaisat bi manzilati aklil maita lil muttar ita fa taimama ba matsayinsu ɗaya da cin mushe ga wanda ya matsu ba sun raba sun raba hanyoyi da dama alwala babin umarni ne ma cin mushe babin hani ne ma wannan bambancin su a babin kadai zai bambanta hukunce hukunce da yawa da haka ba ɗaya yake matsuwar mai yin alwala matsuwar mai yin taimama ya taimama ba fa iri ɗaya ne da matsuwar mai cin mushe ya ci mushe ba fa inna tahrima fil maitati domin haramci a cikin mushe baƙin yana nan walakin li'ajali khawfi talafi sai dai saboda wato saboda tsoron halaka a talaf anan shi halaka ake nufi saboda tsoron halaka abaha Allahu al-akl wa afa anhu sai Allah ya halatta cin mushen wa afa anhu kuma ya yafi eh okay walakin li ajali ba okay ba talafi ba walakin li ajali khawfi talafi aha ina yake na wurin fa inna tahrimu fi mai باطل ولكن لأجل اضطراره وخوف التلف أبيح ذلك ولكن لأجل اضطراره سيدي سبودا سبودا متوسع وخوف التلف da tsoron halaka nan a talaf bari fito muku da a talaf asalin talafa a larabci shine lalacewa talaf a talafu shine lalacewa talafa ya lalace to idan an kawo a talaf a wannan babin na mutum kawfi talaf wato ana nufin ko da ba mutuwa ba jinya za ta iya faruwa ko dai ya gamu da jinya mazauka ya galabaita ko ya gamu da wani lahanin ma da shi kenan ya masa sanadin rayuwarsa nan gaba ko ya zame masa wata jinya da shi kenan shi ma koyaushe yana kan magani ko kuma ma ya mutu duk yana cikin ma'anar talaf an gane yawa duk yana cikin ma'anar talaf to kun ga shi maganar idan an ce za a lura da maganar cin mushe sai a kiyasi kamar yadda cin mushe yake a matse sai a kiyasinsa akan taimama mala ya ce ba iri ɗaya ba ne domin lokacin da mai cin mushi aka halatta masa ya ci mushi ba wai mushi ya zama halal ba ne ba wai mushi ya zama halal ba ne an ɗaga masa ƙafa ne ya ci an yafe haramcin da ke ciki ba ce aka ya halatta ya ci mushe ba a ya ci mushe laifin da ke cikin haramcin an daga kafa da haka yan shi da sai mana ce wata harimu bakin haramcin yana nan fa an gane ita kuma taimama lokacin da mutum zai yi taimama ta halatta ne a gare shi ya yi ta nemansa ake da ya yi a matsayin ibada a bashi lada an gane shi kuma wancan mai mushe shi kuma ɗaga masa kafa aka yi ya ci ya yi sabin rayuwarsa don haka dole ka samu matsin da ke cikin cin mushe ya fi matsin da ke cikin taimama shi sa in kun kula cin mushi sai aka ce ghaira bagin wala adil a nan malamin fiqhu suka ciccire dokoki na hana guziri na hana koshi tiltil na hana kaza na hana kaza duk daga cikin me daga cikin gaira bagin wala adil amma ita taimama ba a yi mata wannan kuyu ɗin ba falam tajidu ma'an fatayammamu ita ma ibada ce wa ammal mutayammim mala yace amma mai yin taimama ma'a adamil ma'i tare da rashin ruwa fa innahu ibadatun naba manaba ibadatin ukra ita taimamar ibada ce da ta maye gurbin wata ibada ta daban inda al'uzur saboda uzuri ibada ce ta maye gurbin ibada can kuma mushe haramun ne ya maye gurbin halal kun ga ba za mu ɗauko matsin da ke cikin cin mushe mu kawo cikin taimama ba shi kuma kiyasi dama ba a yin sa ma'al farid fa yaktabi eh eh ma maimakon ma adamil ma'i eh ma ta'azzurul ma'i duk ɗaya ne eh tare da wato gagaruwar ruwa eh gagaruwar samun ruwa fa yattazi annahu mithluha min kulli wajhi sai ya hukunta fa yattazi sai ya hukunta annahu mithluha taimama dai irin alwala ce ku yi hakuri za ku ta gani yana bawa taimama lamirin namiji annahu annahu na annaha ne ku eh aha to tayammu to a tayammum namiji ne ko mace na a tayammum din a Hausa dai an ce taimama mace ce amma a larabci a tayammum namiji ne sai shikenan fa yattabi annahu mithluha da haka sai ya zama wato taimama wato ɗaya yake da alwala min kulli wajen ta kowace fiska na'am hiya taharatu tsirarin malai ce iyi ba ko shakka imama tsarki ne na matsi bin nisba ila sharti ha amma idan mun yi la'akari da sharaɗin yinta sai an rasa ruwa sai an gaza amfani da shi allazi huwa ta'azzuru isti'malil ma'i wanda shi ne wato gagarayin amfani da ruwa fama dama hada shartu mawjudan amma matukar wannan sharadin yana nan fa taharatu tayammumi sahiha to tsarkin taimama fa tsarki ne ingantacce wa mata zala duk lokacin da kuma sharadin ya gushe aka samu ruwa ko aka samu lafiyar amfani da ruwa wa wujidal ma sai aka samu ruwan au zala dararu ko kuma cutar ta kau batalat tayammum to taimama ta lalace eh shi yasa kenan daga cikin nawaqidu tayammu naqid ɗaya ne ya dadu akan nawaqid na alwala karbabbe naqid ɗaya ne karbabbe shine mai wujudul ma samuwar ruwa kawai ko zawalud darar eh shine kada ya karu akan nawaqidul wudu hadha alladhi dalla alayhi dalil wannan shine dalili ya nuni akan sa da aka ce falam tajidu falam tajidu mantukin sa idan ba ku samu ba mafhumin sa in kun samu babu in kun samu ba eh thumma qawluhum ubiha bi qadri ad-darura mala yace sannan fadin su da suke cewa an halatta taimama ne bi qadri ad-darurati gurgudan larura da gurgudan larura shi yasa aka yi mata iyakoki cewa sai a sallar farilla za a yi ita ba za a yi don nafila kuma a yi farilla ba sannan ba za a yi faralin da bai ayyana ba sannan ba za a yi ta ba sai lokaci ya shiga duka wannan sun zo da kuyudin ne saboda faɗinsu an halatta yin ta ne bai kadari barura gwargwadon larura ita kuma a darura tukaddaru bi kadariha ita kuma larura gwargwadonta ake kawai la'akari da shi mala ya ce to wannan abin da suka faɗa mamnu'un bil ijma wato ba zai karɓu ba da ijma'in malamai cewa amfani da cewa wato sallah da taimama ko ibada da taimama za a yi ne gwargwadon larura ce wannan ijma'i ma ba zai karɓi wannan wannan wannan zancen ba fa innahu la yaqulu ahadun innahu yatayammamu inda kulli salatin yusalliha fardan aw nafilan domin ba wani wanda yake cewa innahu yatayammamu cewa dole ne mutum sai yayi taimama nan yatayammamu nan akwai yajibu kafin sa ko yawwa shikenan to ba wani wanda ba wani wanda yake cewa yajibu innahu yajibu an yatayammama inda kulli salatin cewa wajibi ne sai mutum ya yi taimama a lokacin kowace sallah yusalliha da zai yi farban au nafilan ko sallar farilla ce ko sallar nafila ne ba mai cewa idan ka yi farilla yanzu in za ka haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar to babu wani wanda ya ce in kai a zahar dole ne sai ka sake buga taimama sannan kai la'asar ɗin kai ɗayar ya ce da ijma'in malamai ba wadda ba wadda ya faɗi wannan wa annahu yaktasiru alal fardi wa ala miqdari ma yajibu fihi wannan ma yajibun zai dawo kuma duk zai maimaito eh wa annahu yaktasiru alal fardi sannan haka ba wanda yace wajibi ne mai taimama ya taƙai taƙaita akan farali wa ala miqdari ma yajibu fihi kuma ya taƙaita akan gwargwadon abin da ya wajaba na faralin ma yanzu misali sallar jana'iza farilla ce farilla ce amma farillar ta wani na ɗaukewa wani da haka a ce babu wani wanda ba za ka yi sallar jana'iza ba sai idan ta waje ba a kanka kai a ƙashin kanka ya ce duka irin wannan cewa wajibi ne sai ka yi taimama wajibi ne sai ka ba wanda ya faɗi haka saboda ta ayyana a kanka wajibi ne sai ka yi taimama ba wanda ya faɗi haka kama qaluhu fi man ta'addara alaihi taratul ma'i kamar yadda haka suka faɗa dangane da wanda tsarkin ruwa wa turabi da tsarkin ƙasa suka gagare shi ma annahu da'ifun aidan tare da cewa shi ma wannan zancen mai rauni ne abinda malam yake cewa anan shine wato idan aka ce taimama an halatta ta ne gwargwadon larura eh larura ta sa aka halatta ta larurar shine rashin ruwa ko gaza amfani da ruwa wannan musallam fi amma san idan mutum ya cancanci ya yi ta to a ƙayyade ta da cewa sai dai ya yi ta gwargwadon larura gwargwadon larurar nan kuma shine wai sai dai idan lokaci ya shiga sannan yake da ikon ya taimama sannan in lokacin ya shiga ma sai dai iya sallar farilla sannan zai yi taimama eh akwai zantuka da malamai suke yi kan cewa ba a farali biyu da taimama ɗaya akwai masu wannan ra'ayi cikin maluma ba a farali biyu da taimama ɗaya amma su ma kuma su ce in kai farali ɗaya to wajibi sai ka sai ka sake taimama sannan kai farali ɗayan ba ta haka shine malai yake cewa babu wani wanda yake cewa wajibi ne farali guda biyu a hada lokaci ɗaya kowace sai ka sake mata taimamata ko kuma in za ka yi nafila wajibi ne sai ka yi taimama ko kuma dole ka takaita akan farali faralin ma idan kifa'i ne dole ka takaita akan faralin da ya zama dole a kanka malam ya ce wannan kuyut din yana maka ishara da cewa haka ne suka ce a hambaliya haka suka ce a hakkin wanda ya rasa ruwa da ƙasa wanda ba zai iya alwala ba ba halin ya yi taimama to a hambaliya sun zo masa da waɗannan ƙa'idodin cewa to zai yi sallah a haka ba alwala ba taimama tunda ba shi da ikon alwala ba shi da ikon taimama a halin da ya samu kansa kamar wanda yake jirgin sama a sama sallah kuma ta same shi kaddara asuba ta yi kuma ba halin yayi alwala misali musamman irin jirgin sama na inna rududu na mahajjata wanda ake hana mu'amala da ruwa sannan kuma ba hali ya taimaka matan da babu ƙasa sannan idan ya jinkiri kuma to gari zai waye wannan rana za ta fito to a hambaliya wanda ya shiga irin wannan hali suna cewa to shi zai yi sallah a haka amma iya sallah farilla banda nafila sannan a sannan zai takaita zai takaita a iya farillan ne zai takaita zai takaita a iya farillan ne to wanda ya samu kansa a irin wannan halin sai suka takaita masa ibadar a iya farli shi sama ne ce kama qaluhu fi man ta'azzara alaihi tawatu ma'i wa turabi kamar yadda suka faɗa a hakkin wanda tsarkin ruwa da tsarkin ƙasa duk ya gagare shi ma annahu da'ifun jiddan tare da cewa shi ma din a hakkin nasa wannan zancen mai rauni ne balle a hakkin mai tamama na abin da sakon da malam yake bamu shine wanda ya rasa ruwa ya rasa ƙasa ma yi masa ƙaidi da cewa iya farali kaɗai zai yi mai rauni ne ballantana wanda har ya iya har ya samu dama ya yi taimama da wanda bai yi ba ko ɗaya da wanda ya samu dama ya taimama waye cikinsu ya fi samun dama babu ko shakka mai taimama ya fi samun dama to sai ce a hakkin marar alwala da taimama ma wannan ƙaidin wannan sharaɗin mai rauni ne balle a hakin wanda ya samu ya taimama kenan wanda bai samu damar alwala da taimama ba ma saƙon shine in dai ya tashi yin ibada sawa'un ma'abociyar lokaci ne lokacin ta yayi zai yi ta nafila ce ya bukaci yayi zai yi an gane ko alkur'ani ne bukace ɗauka ya karanta zai karanta saboda min saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha iya damar da yake da ita kenan iya damar da yake da ita kenan don haka a dunkule malam wato yana yana ci gaba ne da kore wannan waɗannan sharuɗa ko kuyu da jamhurin malamai suka dabaibaye harkar taimama da ita cewa ba za ka yi taimama ba sai lokacin sallah ya shiga lokacin sallah ya shiga ma sai dai farilla nan ba za ka yi farilla biyu da taimama ɗaya ba akan wannan malam yake mai da zancensa fa inna man ta'azzara alayhi zalika malam yace domin dukkan wanda hakan ya gagare shi fala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya fa inna jami'al wajibati shar'iyya malai yace domin dukkanin wajibabbun abubuwa na shari'a innama tajibu ma alqudrati alaiha suna wajaba ne tare da samun iko fa idza ajaza anha idan ya kasa dake mana wannan kofa fa idza ajaza anha idan har mutum ya gaza rufewa idan har mutum ya gaza ya kasa sakata wujubuha anil abdi to wajibcin ta yana yana faduwa daga bawa wa hadha mutaridun fi jami'i arkani salah wannan kuma malam yace wato yana yana ketawa wannan yana yana yana yiwuwa fi jami'i arkani sun cikin dukkan rukunan sallah duk rukunan sallah wannan ka'idar tana tana naso tana shiga ciki duk rukunan sallah abinda ba za ka iya ba sai ya fadi ba za ka iya tsayawa ba sai ta fadi ba za ka iya karatun fatiha ba sai ta faɗi ba za ka iya ruku'u ba sai ya faɗi ba za ka iya sujada ba sai ta faɗi duk abin da ba za ka iya ba to wannan abin faduwa yake ba dukkanin ibada ne take faduwa ba a fi jami'i arkani salati cikin dukkan rukunan sallah wannan yana shiga wa shurutiha dukkan sharuɗan sallah wannan yana shiga wa ghairiha da da makamantan abubuwan da ba sallah ba dukkan abin da wato gazawa ta shiga cikinsa to shi wannan abun sai a hakura da shi sai ka jefar da shi in akwai madadinsa sai kai madadinsa in ba madadinsa sai ya faɗi wannan ita ce ka'ida sananniya kuma mafi sauƙi da kuma tafi dacewa da wato da asali na shari'a na sauƙi ga al'umma an gane ba za a ce ba saboda ba za ka samu damar amfani da ruwa ba to ba za ka yi nafila ba saboda ba za ka samu amfanin amfani da ruwa ba ga jana'iza kana gani ba za ka yi ba saboda ba za ka samu damar amfani da ruwa ba sai a ce ba za ka ɗauki alkur'ani ka karanta ba saboda ba za ka samu damar amfani da ruwa ba sai a ce ba za ka yi ɗawafi ba na nafila kaga wato an takure ka daga mai daga bautar Allah maɗaukakin sarki alhalin ita taimaman nan manzala salma ya ce ya ce as-sa'idu tahiru wadu'ul muslimi in lam yajid al-ma'a 10 sinin ƙasa mai tsarki abin alwalar musulmi ne idan bai samu ruwa ba ashara sinin tsawon shekara goma to ƙaddara za ka shekara ba ka yi amfani da ruwa ba ko shekara biyu ko za ka yi shekara goma ba ka yi amfani da ruwa ba to shi kenan ba za ka yi nafila ba tsawon wannan lokacin ba za ka ɗauki alkur'ani ba tsawon wannan lokacin ba za ka halarci jana'iza ba a tsawon wannan lokacin ba za ka ba za ka ba za ka ba sai dai ka takaita a iya farali ba za ka yi jam'i tsakanin saloli guda biyu ba sai dai idan ka yi jam'in sai dai kai guda ɗaya sai dai kai guda ɗaya to kaga wannan akwai akwai takura a ciki wanda kuma hakan nan ya sabawa mabda'i da usul da aka gina addinin a kansa kuma wannan abin da malam ya faɗa daga ƙarshe ɗin nan sanannen abu ne mun karanta da ku a cikin alkawaidul usul mun karanta shi cewa dukkan wanda ya gaza aikata wani abu dukkan wanda ya gaza aikata wani abu to barin sa yake ya tsallaka zuwa wannan sa so wanda ya gaza alwala da taimama ba sallace take faduwa daga kansa ba ina jin na taɓa ba ku labari na ce a jirgi wata rana wata rana muna tafiya da mahajjata alfijir ya keto za a je makka alfijir ya keto a sama aka tashi aka na ce a yi sallah to da yawa aka ce a yi ba alwala tunda an ɗan yi bacci haka kafin alfijir ba alwala ba alwala to dama wasu wasu ni na alwala tun a ƙasa sannan wasu da suke kusa da ni lokacin da kafin a tashi na ce su yi alwala saboda akwai yiwuwar a sama za a yi sallar asuba to wasu kuma tun da magana ce ta mutum ɗari biyar kaga wasu ba su sani ba ba su ma san abin da haka wanda suka tashi daga bacci ma sai na ce da su kawai duk wanda har wanda bai da alwala zo mai sallah ai sahu zan ja ai ga ma sai aka sai mutane suka kama surutai wannan wani irin malami ne wannan wani irin karatu mu taba ganin irin wannan karatun ba an taba sallah ba alwala kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka muka yi wasu suka yarda a hakan din muka yi sallar muka yi sahu na wuce gaba suka tsaya bibbi bibbi tsakanin kujeru mutum bibbi mutum bibbi bibbi bibbi aka yi sahu kuma samu dan space a can gaba haka muka yi sallar kuma sai da aka sauka kafin a gama a sauka a waye-waye da sauransu sai ga shi gari ya waye tarwal karfe bakwai da wani abu malam sai ga kaci suna suna alwalawai suna sallar asuba suna alwalawai suna sallar asuba alhalin baka samu damar alwala ba baka samu damar taimama ba za ka yi sallah sallah ba za ta faɗi ba abin da ya gagare ka shine zai faɗi amma ba za a tattara shi da wadda bai gagare ka ba akwai wata ka'ida da nake ba da nake ba ku a kan a karkashin wannan irin wannan misalin ban san wa zai iya tana ta ba na ko ta ka'ida da ina ina faɗanta idan na zo wannan wannan gabar cewa abin da ba za ka iya ba ba zai faɗi tare da na'am jazakallahu khairan almaisuru la yasqutu bil ma'sur almaisuru la yasqutu bil ma'sur abinda abu mai sauki da zai yiwu baya faduwa tare da wanda ba zai yiwu ba baya faduwa tare da wanda ba zai yiwu ba don haka afwan abu mai sauki da ba zai yiwu ba abinda zai yiwu baya faduwa tare da wanda ba zai yiwu ba haka ne eh baya faduwa tare da wanda ba zai yiwu ba don haka sallar za ta yiwu alwala ne taimama ba za su yiwu ba su sai su fadi sallah kuma a yi ta yi Allahu alam to wannan shine karshen wannan kitabu tahara ma gaba daya insha Allah ta'ala Allahu alam